أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلق من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نفرت لوش تعني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu muna nan a cikin littafi na shama'ilul muhammadiyya littafi da ke karantar da mu wasu daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna babi na azumi na nafilfili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda yake shine babi na 41 a cikin littafin babin yana farawa daga man haka babu ma ja'a fi sawmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan babi zai mana karatu kan azumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi na natintin حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان رواه الترمذي وانا حديث ينا باب وانا بابي شنو بابي نا 42 ba kaman da shi 41 ba kuskure babi na 42 ne babi yana farawa da kaman haka babi da zai mana bayani kan azumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam tirmidhi yace malami na mai suna Utaiba bin Sa'id shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Ammar bin Zaid Ammar bin Zaid ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Ayub Ayub ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Abdullah bin Shaqiq Abdullah bin Shaqiq shine yake cewa na tambaye matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha akan azumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nafilfili ba wai azumin ramadana ba tilla kaga in ba ramadana ai so daya azumi kenan zai zama so daya shekara ko dama ramadana shine azumin da Allah ya wajabta wa musulmai a kowane shekara to banda wannan fa akwai wasu azumi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shine kaman abin da shi Abdullah ibn Shaqiq yake tambayan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ita kuma take cewa kana ya sumu hatta na kula karsama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan yi azumi banda na ramadana sai ya ta azumi ya ta azumi an muce kai manzan Allah yana azumi tun da ya ɗauka bai aji ba wa yuftiru hatta na kula kad aftara wani zaman ko manzan Allah sai ya huta har sai a ce kacewa manzan Allah ma ba zai ƙara yin wani azumin ba an gani ko kamar misali idan za a iya cewa idan ya azumci rajab sha'aban ramadana wata uku a jere watan karamar sallah sai ya huta ko a zo watan zulhijja kafin watan zulhijja zulqa'ada sai ya ƙara ɗauka la zulqa'ada ma tana daga cikin wata mai albarma sai ya azumci zulqa'ada idan aka zo zulhijja sai ya yi wannan guda goma sai ya tsaya sai ya huta an gani irin wayannan haka haka haka wani zaman kuma ba irin wannan salam bane yake sai azumi litinin talata laraba wani zaman sai yayi sati mai zuwa kuma sai yayi juma'a asabar lahadi zai mu zo za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin azumi na nabilbil wani zaman kuma yayi alamis da juma'a ko wani zaman kuma yayi kwana uku na kowane wata wani zaman kuma yayi azumin kwana goma sha uku sha hudu sha biyar lokacin da wata zai hasken nan duk za je makaranta a cikin wannan baban da idan Allah subhanahu wataala Allah ne muke roƙa da ya ara mana tsawon rai wanda za mu karatun sosai yake cewa yake cewa wa ma sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan منذ قدم المدينة إلا رمضان تشي توقو إن جزن كيساقا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin wani azumi ba na wata ɗaya cikakke kamilan munzu kadimal madina illa ramadana tunda aka dawo madina manzon Allah bai taba yin wani azumin wata ramadana wani azumi ba kwana 30 ko 29 sai watan ramadana ka ce wannan ruwaya wace ki taba da wannan nana Aisha za mu je gaba kuma za a ga wani hadisin suke faɗan kuma abin da ba wannan to kenan wannan zai yi farko farko ne ko kenan kuma a wannan hadisin ka tsaya kalla kenan kafin tasowa daga garin Madina daga garin Makka zuwa Madina kenan manzon Allah yana yin wasu azumomin wata watanni ko ba haka ba ko ban sani ban an gano wannan domin ta ce tunda aka dawo garin ina garin Madina bai ƙara yin wani azumi ba na wata ɗaya cur kenan a baya kenan an yi an ana gano abin nan ɗin ko kamar ni ne da kai in ce maka ai tunda ramadanan bara ta wuce ban ƙara makara ba a sallar isha'i kenan a baya na yi amma tun da ramadanan nan ta wuce ban ƙara ba daga nan na dina kuma haka ba Allah ya ce mana ko in kuma mara lafiya ne sai ya ce maka tun da likita ya auna ni ya auno ya auno mun mugun abu ita kan ƙara cin kan ƙara cin shinkawa sai dai rika cin tuwon mai ne masu kyai tuwon acca yake ciwa da shi kaga kenan a baya ya ci ciko mai tuwa ya ci amma yanzu likita ba ya auno shi ya ci kai ƙara to ai haka ne ta ce tun da aka dawo garin madina manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai ƙara yin wani azumi ba wata cikakke sai ramadana an ga wannan ko Allah ya fi mana za mu je hadisi na gaba wannan dai makon da ya gabata mun karanta shi babu hadisi fara daya cikin babu sai muka tsaya ko masha Allah hadisi na gaba yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك انه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى الله يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى الله يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشفق وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما صلى الله عليه وسلم wannan hadisin yana farawa da kamar haka shine hadisi na 282 a cikin wannan littafi kuma 200 dari uku daidai a cikin wani littafi wannan hadisin yana farawa da kamar haka malam tirmidhi da muke karanta littafin sa mai Ismail Muhammadiyya yake cewa malami na mai suna Aliyu bin Hujr shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna Ismail bin Ja'far wannan Ismail bin Ja'far din ba mu taba karo da shi ba tunda muka fara wannan karatun cikakken sunansa shine Ismail bin Ja'far al-Madani mutumin Madina ne an gani ko ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu wannan karatun daga wurin wani babban tabi da ake kira da suna umai shi kuma wannan umai ɗin ya samu karatu daga wurin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kira da suna Anas bin Malik an gani ko Anas bin Malik yake cewa annahu sila an sami nabi sallallahu alaihi wasallama an tambayi Anas bin Malik akan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nafilfili banda Ramadana faqala sai Anas yake cewa kana yasu min ash-shahri hatta nara Allah a wani ruwayan kuma haka ce hatta nara annahu an gani ko yawwa bambancin ruwaya hatta nara an la yuridu an yuftira minhu ko ko ka dauki ɗayar wayar hatta nara annahu la yu kaga bambancin anna da hu ne wannan an gani ko annahu la yuridu an yuftira minhu dan manzon Allah ya fara yin azumi sai shi manzon Allah ba zai tsaya ya huta ba da an yi an sharuwa sai ya sha da an yi magariba ta yi sai ya sharuwa gobe ya ƙara ɗauka haka haka zai tayi zai tayi zai tayi zai tayi wata da watanni har a ce ma manzan Allah ba zai huta ba to wani zaman kuma manzan Allah in ya huta to sai ya daɗe kuma bai ƙara yin wani azumin nafila ba sai ya dade ya dade ya dade har ma mutane su kara cewa kai to manzon Allah ba ya daina wannan azumin nan nashi ya daina tace kuma shi Anas kai yake cewa wa kunta kai mai tambaya la tashawu an tarahu min al-layl musalliya da dai wata rana ba za ka taba sawa a ranka ba cewa yanzu nan ina zuwa gidan manzon Allah zan gaishe yana sallah ana tace da kawo kuma za ga manzon Allah yana sallah tsakiyar dare ba kawai zai manzon Allah ya ta sallah mal to banda annabawa zai wannan kaga qur'ani ba sai ya ga maka yanayin yadda yake sallah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wata rana ya raba daren zuwa gida uku yayi kashi yayi sallah kashi daya sauran kashi din yayi bace shi wata rana sai ya raba daren biyu sai yayi bacci rabi rabi kuma ita sallah wata rana kuma annabi Muhammad sai ya ce ba bacci wanda annabi ba zai wannan to shi ne shi ana zai cewa ba za ka taba kullawa a ranka ba cewa yanzu na je gidan manzo Allah zan ganshi na bacci yana sallah da ka zo kuma za ka ganshi na sallah ko mi dare ka san da yake masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dakin shi ka gane mu so da ka in zai yi sallah wani zubin zai fito wani zubin kuma a dakin shi a wannan kan yake sallar shi a dakin shi yake sallah ba shi bane hadisin da muka karanto a baya ko yake cewa musulmai kar ku yadda ku mayar da ɗakunanku kaman kabari ku rika yin nafila ko da raka abidi ne a ɗakinka wannan ɗan ɗakin da kake renawa shi ne ranar lahira zai tsaya gaban Allah yana faɗa cewa wannan fa yana sallah a kai yana yin sallah ne ko in kuma baka gane ba ko baka yarda da wannan ba bari mu karanto maka ayan Qur'ani Allah ya ce idza zul zilati lardu zilzalaha wa akhrajat lardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha a ranar ne kasa za ta rika bar labari filla filla abinda kowa yayi shi ai wannan anan yake anan wurin yake yin sallah Allah kaga maganar Sayyidina Umar ya fito ko da in yayi sallan farilla anan ana sallama aka yi ma addu'o'i sai koma can yayi nafila za ka tambaye shi me yasa kake haka ba shi bane za ka ga manyan manyan mutanen mu da iyayen mu suna yi ko in mutum ya sallah baralla a nan wurin an ce assalamu alaikum an gama addu'a fatiha sai koma can wani kuma sai koma sawun baya to sai na umar ga yana yin wannan aka ce sai na umar me yasa kake yin wannan yace ina yin wannan ne saboda in samu shaidu a ranar lahira da yawa kowane wuri da na tsaya yayi shaida cewa na aikata abin kirki to haka nan fa da ni da kai in muka tsaya a wani wuri muka yi ciwaciwa alatara muka yi ciwaciwa ko muka danyi wani kumbiya kumbiya an gani ko ko ka kama hannun mace ka yanke mata kumba ka gani ko shi ke nan sai kawai yau yau ka gan wani ya fara dariya ka gani ko sai kawai kasar zai ta bani labari yau ma idin tuhaddisu akbara ranar kasa za ta bar kaga shi hisabi a ranar lahira hawa-hawa ne ba hawa-hawa ne akwai wanda da ya zo shi hisabin da za a yi masa za a ce to a ɗauko littafin shi a bashi ko dai ya karɓa ta hannun dama ko ya karɓa ta hannun hagu wa an ma manuce kitabahu biya mini fa sawba yuhasabu hisaban yasira wa an ma manuce kitabahu bishmali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya to wai wannan ma wanda aka bashi da hannun hagu wai to wai ma irin nashi dan sauki sauki ne akwai wannan zaban da hannun hagun wa amma man nusa kitabahu wara a zahari idan ya kawo hannun hagun tunda ya zama dan ta'adda ya saba wa Allah a duniya maimakon a bashi haka kawai shikenan a ce gashi ya karba sai a karba hannun a kamo hannun sai a burma shi a soka hannun sai kullo ta baya sai a dauko littafin sai a bashi ta hannun baya shine wa amma man nusa kitabahu wara a zahari akwai wanda kuma shi hisabin da za a masa za a watso takardun ne in ka kama ka kamo alheri da hannun dama in ka kamo da hannun hagu ka kamo tsiya wa idza suhufu nushirat ko ba ka Allah ya ce ba wa idza suhufu nushirat akwai wanda kuma kai da kanka za a ce yi maka kanka hisabi sai a kunna maka kai a kunna maka bidiyon ka ga kanan ga sosai kowane mutum da kake gani yanzu a tare da shi akwai wata film camera irin kemiran nan dai walillahi masal ala koyayyen nan kamar yadda kaga turawa suna yin yanzu ba wannan kasan akwai kyamara a nan ai da ita da babu da tsaye ne wannan ba ba haka bane abinda wancan na kalle kallo zai daukan maka wannan ma shi zai daukan maka ba ba haka bane to shikenan Allah sai wata irin na'ura a jikin dan adam duk inda kai tana nan tana daukan ka duk inda kai aka Allah ya faɗa Qur'ani ba ni na faɗa ba Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki akwai sil camera a tattare da kai a rataye a wuyanka duk inda kai shiga tana nan tana daukan ka kamal kana alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati Allah yake za mu ciro wannan camera wa nukuri da wuyo mal kiyamar kitaban yalqahu manshura sai a ce maka to shikenan ikira kitabaka kalla da kanka ka karanta ko ikira kitabaka kalla kaga Allah babba ne ba ba Allah ya amfani da kalman ikira ba nan wurin ko ikira read ko yanzu idan ka kalla irin wannan plate din da ake yi na CD din nan da ake yi CD CD za a ga an rubuta maka read only ko a jikin mem a jikin paper za a ce maka wannan sidin reading kawai yake ikira kitabaka reading din kuma ka sa a bidiyo ko a wani abu sai ga yana nuna maka hoton ko yana nuna maka muryan ko wani abu sana ce ikira kitabaka ma'ana yi playing da kanka kaga abin da aika aikan da kai a duniya sai ga mutum yana kallo zai shiga masallaci a kwastoma ya zo in yau Allah sai an jima sai ya je wurin kwastoma ita inna lillahi wa inna haka wallahi a ranar za ka ga abubuwan ban mamaki ga wani abin kai an ce ka yi sai ka ce kai ba za ka yi amma sai ka yi zaga shi har ma ka yi ba kuma so ɗaya ba kai dai Allah ya zai mana Allah mun tuba Allah mun tuba an gani ko shi ne shi malam anas ne yake cewa ba za ka taɓa cewa za ka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah ba a zuciyanka da ka zo za ka shi yana sallah ba za ka taɓa kullawa a ranka ba cewa kuma ta manzon Allah nan baya bacci ya kamata yau yayi bacci da ka zo kuma sai ga manzon Allah yana bacci in ji anas ba shi wannan anas din shine domestic servant na manzan Allah sallallahu alaihi kamar ka ce hadimin cikin gida na manzan Allah ba lungu da sako na gidan annabi da baya shi to haka shi ya sai ne da manzan Allah yake yace da ka kulla a zuciyanka kawai da kawo zai ga manzan Allah haka yi yau kila ba manzan Allah yana ne yana bacci da kawo zai ga bacci yake wanda annabi wa zai wannan sallallahu alaihi wasallam wala na'iman shine ma'anar littafin ka da ka gani wala na'iman illa ra'aitahu na'iman ba za ka taba kudurtawa a ranka cewa yau manzon Allah kaman bacci zai ka kawo sai ga yana bacci an gani ko Allah ya fi mana rawahu muslim rawahu tirmidhi imam tirmidhi shine ya rawaito mana wannan hadisin hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشير قال سميت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه و وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان شكرا دي وانت حديث نمو كرنتا وانا حديث ينا فارا وارا كما هكا بمبنشي كوي مالمان دا إمام التلمذي يكراتوا ورسي Imam Tirmidhi yake cewa malami na mai suna Mahmud bin Gailan shine ya karanta da ni wannan karatun. Shi ma ya samu karatun nan ne daga wurin malamin sa mai suna Abu Dawud. Abu Dawud da yake ni ma na samu wannan karatun ne daga wurin malami na mai suna Shu'ba. Malam Shu'ba shi kuma yayi karatun sa ne na wannan hadisin a wurin malamin sa mai suna Abu Bishri. Abu Bishri din nan shine yake cewa naji Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair yana daga cikin manya-manyan tabi'ai masana fasaran alkur'ani mai girma shi kuma sa'id bin jubair nan dalibin makarantar abdullahi bin abbas ne shi yasa wannan hadisin kaga ya ruwaito shi ta kan malamin sa ƙara kallo ka gani ya ce samitu sa'id bin jubai an wane ani bin abbas ani bin abbas ɗin da ka gansa shine an abdullahi bin abbas an gani ko an karɓo daga ɗan abbas shine abdullahi kenan shine ɗan abbas abdullahi ɗan abbas ƙala yake cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يصوم ينا ين أذني حتى نقول حتى من شيء ما يريد أن يفتر منه من زن الله بايا سن يهوتا ويفتر ويفتر هكذا من زن الله ينا أذني ينا هوتا حتى نقول حتى من شيء ما يريد أن يصوم منه من زن الله بايا سن كما يقار يوانا أذني ينا فلا يا هوتا كي ينا هوتا manzon Allah shi Abdullahi bin Sa'id yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wama wama sama shahran kamilan munzu muz ko muz ko munzu kadiman madina illa ramadana na'am muz ko kasar wayoyin kalabi ne akwai mai munzu akwai mai muz yawwa mai muz ne naku ko to mud kadimal madina manzala sallallahu alaihi wasallama bai yi azumin wata ɗaya cikakkiya ba tunda aka dawo garin madina tunda aka dawo garin madina manzon Allah bai yi wani azumi cikakki ba wata ɗaya cikakke banda azumin wata ramadan kenan kafin dai dawowa rama kafin dawowa madina kamar maganar da muka yi a baya kenan ko an yi kenan imam muslim ya rawaito wannan kamar da imam muslim ya kawo mana a cikin littafin sa hadisi na gaba yana farawa da kamar haka حدثنا محمد بن بشار كو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان من فارس واقو قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة ها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وأنا حديث هنا فارا وهذا كما هكذا مالا الترمذي يتي مالا مينا من سنة محمد بن بشار shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna abdurrahman bin mahadi shi abdurrahman bin mahadi ya samu karatun nan daga wurin malaminsa mai suna sufyan sufyan ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna mansur mansur ya samu karatun nan daga wurin malaminsa mai suna salim bin abi al-ja'd salim bin abi al-ja'd ba mu taba karo da shi ba an ce rabiul rabiul fabani ne al-ashda'i maulani fararren bawa ne da bawa ne sai aka saye shi aka yanta shi fi sabilillahi an gani ko slave ne da sai aka saye shi sai aka yanta shi fi sabilillahi yaje ya ta abin mutumin kufa ne amintacce ne sai dai yana da matsala kwara daya yana yin irsali menene irsali yana yin irsali menene irsali inna lillahi wa inna ilaihi yana yin tsallake yana yin tsallake an gani ko ni na malam ya koya min karatu shi kuma ya yi daga wurin malam to in na tashi zan faɗa cewa wannan karatun wurin wanadi da yakon na faɗa malamin nan sai in ce wancan malamin shi ya koya min yayi irsali yayi tsallake to ba a so an gani ko Allah ya fi mana saboda haka tsantsan a ilimin hadisi sai an bibbi an bibbi ya ce wurin wani ya taba karatu a wurin sa aka gano bai taba ci ko da aka ce masa mursali gashi kuma ba an ka gani ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana ya kama wannan karatun ne shi ma daga wurin Abu Salama shi kuma Abu Salama ya samu karatun nan daga wurin Ummu Salama la ilaha illallah kana ganin karatu ko matanka tai karatu kai ba kai karatu ba ta tankwashe kafaran kai da ni ko ba gani ba karanta mi sai ta karanta maka to ai mana addu'a fatiha shikenan yanzu kuma ka koma miji ka gani ko da koma miji amma lokacin da koya ma karatu ba za ka ce ko aka ba domin lokacin malamin ka ci ko ba ka ba lokacin kai dalibi ne sai ka tabbata ka ba ka sun kai da kanka ce to malama ahun to nan wurin malama ban gane ba ce ai to ka zane nan to ai ka zane ne to to to to Allah saka dalibi to nan za mu tsaya to mu tsaya nan wurin ai addu'a fatiha fatiha aka wazi yawa lokacin kai miji ne kuma amma ɗazu kai ɗalibi ne sai kai ladabi da biyayya ka gani ko to amma mutanen mu da kyar za su yin haka yanzu ko ba gaskiya ba da kyar mutanen mu za su yin haka kaga matanka tana da wani ilimi wanda kai baka da shi ka sunkuyar da kanka koya mutanen yanzu ba za su yi kalla dai aka ce an abi salama an shi ya samu daga baban salama shi kuma baban salama ya samu daga ummu salama ya samu daga wurin maman salama kiliya kalat ummu salama take cewa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yasumu sha'rayn mutatabi'ain illa sha'ban wa ramadan tace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumi na wata biyu a jere ba kakkautawa ba hutawa ba illa sha'ban wa ramadana sai dai sha'ban da ramadana in manzon Allah ya dauko sha'ban to ba hutawa haka zai tafi zai tafi zai tafi kwana 29 ko 30 sai ya shige cikin ramadana Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin ba ni na faɗa ba ko ba Imam Tirmidhi kadai ba Abu Dawuda ya rawaito wannan hadisin Imam Nisa'i ko Nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadisi to kaga na haɗawa ma wata uku kenan mun ƙara yin karatu za mu gan shi ana gano yin da karatu yake ko ba kawai don kare ka ɗan karanta wani littafi shi kenan ka zo ka ce ba a yin azumin sha'aban ba a yin azumin watan rajab sha'aban ramadana ba ka san wasu 90 da suke yin azumi rajab na farawa wannan watan da muke ciki na islamic calendar za su fara yin azumi shift month kenan na watan musulunci za su fara yin azumi rajab sha'aban ramadana kaga 30 30 30 90 ko ba haka ba sai dai an samu tasgaro wani ya zama 29 wani ya zama 30 wani 29 wani 30 to mutane daga cikin mutane bayan Allah ko wanda suna yin azumin nan a jere wata uku kai in ba za ka iya ba kaka ce babu kyau haramun ko mafi yawancin mutane sun karanta bulugul maram a cikin bulugul maram dole ne za a kawo dukkanin hadisan annabi ai ba zai yi ba ko ba zai yi ba kana ji ba nan muke karanta malami kwara da ya haddace hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama miliyan ɗaya bulugul maram din duka duka hadisan shi guda nawa duka hadisan shi ba sun yawa a shi ɗari kai ƙara mai ma ka ce ya kai dubu ɗaya sauran wayannan miliyoyin fa ya za ka yi da su ko to yanzu kaga watan sha'aban gashi an gashi a wannan hadisin kana gani hadisi na 284 a ɗayan littafin kuma za ga an ce maka 302 an ce gashi manzon Allah yana yin azumin wata biyu a jere sha'aban ramadana dama kuma a baya mun gaya maka da aka tambaye shi me yasa yake yin azumin watan sha'aban sai ya ce wata ne wa'inda mutane suke gafala a cikinsa daga wurin sai muka ce to a nan wurin ya kamata ka yi amfani da ƙwaƙwalwanka ka yi rizinin me ya sa mutane suke hutawa a wannan wata ai an sa fili yake kenan sun yi azumin watan rajab ko a ƙasar hausa an an yi azumin watan rajab wannan watan na sha'aban ɗin nan ko watan za mu shiga gobe sai wata za mu shiga nasti ko yau a yi kusurin kwana hudu yake gani ko kwana biyar aka yi rage to watan da za a shiga sai a ce watan sallah ne watan shan ruwan tsofaffi haka abin yake faruwa kenan wannan watan tunda watan shan ruwan tsofaffi ne kenan ba sa yin azumi sai manzon Allah ya ce ni ina yin azumin watan sha'aban ne saboda mutane suna hutawa ba a yin azumi a cikin shi kenan an yi wancan ko ko da shi kenan saka yin azumin kwana 60 kwana 80 kwana 90 a jere ma nan kana yi ba abin da zai hana ka kawai abin da aka hana shine ranar da za a nema wata ba a so kai azumi ba a so ranar shakka ba ana neman wata kai kuma ka ce ai to in an ga wata ma shikenan mun yi daidai in ma ba a gani ba ni ina azumi aka ce a ka tsaya sai in an ga watan ramadana ya zamanto azumin ramadana kake yi in an ce ba a gani ba to sai ka ce kana azumin ka na nafila kiliya komai a musulunci a fili yake ba ba wani ojoro ojoro Allah ka yabe mana Allah mun tuba wannan hadisin malamai da yawa su ruwaito shi qala abu isa kaga wurin ko abu isa sai yake cewa wane ne abu isa imamu tirmidhi masha Allah lalle kai kana zuwa makaranta ba fashi duk inda kaga a cikin littafin hadisai kana karantawa kaga an ce qala abu isa to ana magana kan imamu tirmidhi ne qala abu isa imamu tirmidhi yace hada isnadun sahih wannan isnadi ne ingantacce kar ma ga lokaci a ai laifi ne a hadisi ne ingantacce inji imamu tirmidhi yace wa haka za qala haka nan aka ce an abi salama an ummu salma an karbo daga baban salma shi kuma ya karbo daga maman salma warawa hadal hadith haka nan an ruwaito wannan hadisin gaira wahidin daga wurin mutane daban-daban ba mutum ɗaya ba an abi salma ya ka an ruwaito daga abi salma sannan kuma abi salma ya ruwaito daga matar manzon Allah na na Aisha kenan kaga ba ba malami ɗaya rike ba shi abi salma din da ya ji karatun daga wurin matan shi kaga bayan ya je wurin ɗayan malaman nashi na na Aisha ita ma ta ƙara karanta da shi wannan hadisin kaga faduwa ya zo daidai sama an gani ko aka ce wa ya tamil an ya kuna abu salma zai yi ana nabin abu salma din nan a nan wurin shi ne abu salma bin abdurrahman zai yi kuma rawan hadin hadis ya rawaici wannan hadisin an aisha daga wurin nana aisha kuma wa an ummi salma haka nan ya rawaito hadisin daga wurin ummi salma jami'an dukkanin su zai a ce kai malami na ne wannan ma malami na ne wannan ma malami na ne duka kuma kun karantar da ni abu da sai sai ba zan faɗe ku a cikin tsarin malamai na ba ai ba zai yiwu ba ko ba haka ba ba zai yi Allah ya ce ma hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna hannadu qala haddathna abadatu an muhammad bin amr qala haddathna abu salma an aisha qalat لم أرى رسول الله لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان kana ya sumu sha'bana illa qalilan sai bal kana ya sumu kullahu rawahu tirmidhi wannan hadisin shi san ce hadisin can baya ka rike shi abinda nana Aisha ta faɗa ko tace baya yin azumi sai mene bai cika yin azumi ba gaba daya sai sha'bana amma baya yin sadaka ko wayan farkon nan ce ku rike din nan to yanzu zaka ga abin da ke faɗa wannan hadisin hadisi tana cewa Imam Tirmidhi yake cewa malami na mai suna annabi shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna abadatu shi ma abadatu ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna muhammad bin amr muhammad bin amr ya samu karatun daga wurin malamin sa mai suna abu salama abu salama ya samu wannan karatun daga wurin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana aisha radiyallahu ta'ala anha nana aisha take cewa lam ar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasumu fi shahri wanda yake yin azumi a wata wata aksara min siyamihi lillahi ta'ala fi sha'ban kamar yadda yake yawaita yin azumin sa don Allah a cikin watan sha'ban tace kana yasumu sha'ban illa qalila manzon Allah yakan azumci watan sha'ban sai dai ya bar dan kadan kamar sai ka ce sai manzan Allah ya yi azumin kwana ashirin ashirin da biyar ashirin da takwas sai ya bar ɗan kaɗan ta ce ko ba ka ta ce ba sai ta ƙara amfani da wani kalma na jan hankali sai ta ce bal ta ci kai ba ma haka ba kana ya sumu kullu ta yana ma azumin watan shaban ɗin dukkansa gaba ɗaya idan ka duba hadisin can sama da muka fara yi kaga ta ce baya yin baya azumin watan shaban gaba ɗaya duk ba yanzu kuma a nan wurin kaga ta ce yana azumin gaba daya shi yasa ina fara karanta muku nace ku rike wani to yanzu ka gani a nan wurin kaga mutum ɗaya ne a can ta ce mene baya azumtan sha'abana gaba daya baya azumta bai taba garin manzon Allah yayi wani yayi azumin wata wata ba cikakke sai ramadana haka ruwayan farko ta faɗa ko ta ce a sha'abana yakan yi azumin sha'abana amma kaɗan yake bari a wannan ruwayan kuma zai ce ita kadai bana na Aisha sai ce to manzon Allah yana azumin watan Sha'bana sai dai kadan ne baya yi kai bari ma yakan azumci aha Sha'ban din duka kenan zai yi azumin Sha'ban kwana 29 ko yayi kwana 30 sannan kuma ya shiga cikin watan Ramadana Allah ya fi mana dama Hausawa kun ce karamin sani hukumi ma'ana mutumin da bai da ilimi ya ce zai yi magana sai ya halakar da mutane shi ne abin da ke faruwa ai Allah ya fi mana Allah ya fi mana hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد عبيد الله بن موسى وطلق بن بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زري بن عبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من قرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna alqasim bin dinar mutumin kufan nan shi ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna ubayd bin musa shi ma ya a lokaci daya wurin malamai guda biyu shi yayi karatu alqasim din nan yace da talab bin gannam talab bin gannam ba mu taba karo da shi ba talab bin gannam mutumin kufa ne shi ma ya rasu a shekara ta 211 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Shayban Shayban ya samu daga wurin malaminsa mai suna Asim Asim ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Zarri bin Ubayshi Zirri bin Ubaishin ba mu taɓa karo da shi ba, ana mai lakabi da suna Abu Maryam, baban Maryam. Al'azdi, ana shi mai mutumin azdi. Azrakal jahiliya, ya rayu kafin a baiwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama annabta. An gani ko? Da manzan Allah ya zo da annabta, manzan Allah ya ce, Ni annabi ne ya ce, Na yadda na yi imani. An gani ko? Sannan Allah ya ba shi tsawon rayuwa, ya rasu a shekara ta tamanin da biyu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan ya more ko ya samu wannan karatun shi ma daga wurin malamin sa kaga kenan ya rayu shekara 120 gashi nan haka malamin shi ya rayu shekara 120 gashi an ka gani ko Allah ya ce mana kaga wannan rayuwa ta yi albarka ko Allah ga shan mamsa makaratun shi ma ko ba ka shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Abdullahi bin Mas'ud ya samu daga wurin Abdullahi bin Mas'ud ya samu wannan karatun kala Abdullahi bin Mas'ud yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yasumu min qurrati kulli shahrin salat ayyam manzon Allah yana yin azumi na nafila a kowane kwanakin farko na kowace wata kwana uku a jere kwana ukun farkon kowane wata na musulunci to manzon Allah zai azumi kana ganin mutane na yin wannan sunnan ko ba sunna bane ko ba ga bane wani ba bai ma san wannan ba gashi imamu tirmidhi yake fara awwal shahar in ka ji an ce al-gurra shine farkon wata kwanakin wata farkon su to manzon Allah da an ce yau ɗaya ga wata sai manzon Allah ya tashi da azumi bayan da daren nan za ga watan ba to gobe manzon Allah zai tashi da azumi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ita ma sunna ne amma ka gana faɗanta ah to sunnonin annabin suna da yawa yi wanda za ka yi ranka yi daɗi an ji ko wanda baka iyawa ka roki Allah ya baka karfin gwiwa kuma wani zaman su ma sai ai amma dai kaga irin abubuwa wani sai ya ce maka in ba azumin litinin da alhamis ba ba wani azumi in wanda ya karatu ne sai ya ce maka azumin litinin da alhamis da ayyamil bidi kwana sha uku sha uku sha biyar ko ba haka ba to wanda ya dan yi karatu ne mai dan dan zurbi zurbi shine zai gaya maka azumin annabi dawuda kai yau gobe ka huta amma an banda wannan kowane azumi in kai shi a wurinsa kayi bid'a an taba haka tsakani da Allah sai ba haka ko ba haka shi azumi ana yi ne don Allah Allah kuma ya kiya ta bakin manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya azumi rana daya a kowace irin wata ne a kowace irin wata in dai za ka yi azumi rana daya ka yi shi kuma don Allah Allah ya ce zan nisanta ka daga barin shiga wuta shekara saba'in idan ko da ranar kirsimeti ne sai kawai ka yi azumi abinka ce yaya ka ce wallahi na yi don Allah ne shi ke Allah sai ce kwana shekara saba'in ba ka ba wuta amma mutanenmu ni sai in kasa gane wai ta ina matsalolin ke faruwa Abdullahi bin Abbas yake ce Abdullahi bin Mas'ud kai afwan Abdullahi bin Mas'ud yake cewa wa qallama kana yuftiru sallallahu alaihi wasallama yawmul jumu'ah dai dai kun lokuta ne zaka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hutawa ranar juma'a kenan har ranar juma'a ma manzon Allah sai azumi abinci har ranar juma'a kawai sai azumi wani zaman kuma sai ya huta an gane wannan na san hadisin da kake kokarin magana akai na san abin da suke magana akai cewa manzon Allah ya hana a ware ranar juma'a ita kadai ai azumi da gaske ne in za ka yi abinci juma'a sai dai ka hada alhamis juma'a ko kuma ka ce juma'a asabar ina san abin da ake magana Allah ya fi mana Allah ya fi mana to ka dai gani to shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama barkaci daga salo na azumin sa ba na nafila ko idan ya wayi gari dama manzon Allah baya sauran karyawa a gani ko manzon Allah baya karyawa da wuri karfe 6 a ce kai kai breakfast a na bayana karfe 7 manzon Allah yayi breakfast a na bayana sai ya gama yin auradai shi ya gama yin azkar din da yake yi ya gama yi yayi sallan walha kaga rana ta dan daga irin kaman karfe 9 haka tunda dama to bai da wani aiki dama shi sai ilmantarwa da shiryar da al'umma balantana ka ce zai je gona ko zai je kasuwanci a dama manzan Allah bai ci aikin kenan ilmantarwa shiryatar da al'umma ko wa innaka latahdi ila siratal mustaqim haka Allah ya ce masa aikin sa kenan shiryarwa saboda ka sai ya gama azkaransa ya gama nabilbilin sa ya gama komai rana ta daga yayi walha to lokacin sai ya shigo gida dan ya shigo sai ya ce ma mai ɗakin sa akwai abun karyawa kuwa sallallahu alaihi wasallam sai sha ai babu an ba yara shi to dama yana azumi ai babu ya gari araba an ba yara ka gani ko ce to shikenan ai ina azumi kawai shikenan sai in cika wani azumin nafila na wani zumin ya shigo to akwai abincin nan ce iya ku ce to kawo ba na yi na fasa azumi ne ta abincin shi yahuda to ya kara zuwa gobe akwai abinci a ca babu abinci ca to a shi kenan ina azumi na shi kenan sai ci gaba da azumi an gano yadda annabi yake kuma da ku muka karanta a nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan yi kwana uku a gidan shi ba a daura tukunya ba ba a yi girki ba aka tambaye na Aisha to me kuke ci tace dabino ne da kuma ruwa dabino da ruwa shi annabi yake ci shi iyalan gidansa ake ci a matsayin abinci kuma a gode ma Allah yanzu kana ganin matan mun nan yawa mana ya fara dariya ka je ka dan bincika kaga ce fa dan ya dan yi wuya kawai sai ka dan kullo dabino na naira 100 ma nan ka kwallo da bino ka kawo mata ka ce to yau za a yi wani sunna yau za a yi wani sunna a dawo mai yakan ci da bino da shi da iyalinsa kuma a sha ruwa a min na ce wannan sunnan kare ni ba zai yi ba Allah ya biye mana Allah ya biye mana ka gani to me nake kokarin faɗa nan wurin kowa yana iya yin sunnan da yaga zai iya ne ko ba gaskiya ba kowa yana yin sunnan da yaga zai iya ne in ga kawo sunnan da mutum yaga in yayi da zai dan wahala malam zai ga ma gaskiya ni ba zan yi wannan ba ko ba gaba kuma lokacin da za baka auren wannan mata an gaya mata da ciyarwa da tufatarwa da koyi addini yana wuyanka to zaka ka kawo da bino ka ce ka ce ita kai kuma su ma saboda annabi ka gani Allah ya fi mana Allah ya fi mana rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito mana dai wannan hadisin Allah ya saka masa dalili hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدا عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وانا حديث yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna abu hafs shi ya karantar da ni wannan shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Amru bin Ali ko ko da Amru bin Ali duk sun suka karantar da ni wannan hadisi su ma sun samu wannan karatun ne daga wani malamin su mai suna Abdullahi bin Dawud Abdullahi bin Dawud ana mai lakabi da cewa Al-Wasiqi Imam Bukhari yace wannan bawan Allah da ake kira shi suna Abdullahi bin Dawud Al-Wasiqi yace akwai bukatu ma dan ƙara duba akan shi ni ina ganin kaman yana da dan rauni rauni fa an gani ko qala asim yace imamu asim yake cewa wannan bawan Allah da ake kiran shi suna Abdullahi bin Dawud imamu Tirmidhi ne ya kadaita da ruwaito hadisai shi banda imamu tirmidhi an duba an duba ba ga wani malami da ya ruwaito hadisin shi ba to ka gani kowa da irin tsarin da ya sanya ko ka'idan da ya sa wurin karban hadisi an gani ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna Saur bin Yazid Saur bin Yazid ya samu wannan karatun kalla mana kara muku wani haskiya na wurin yanzu kaga wannan hadisin daga kan wannan Abdullahi bin Dawud al-Wasiqi ba ya samu karatun bane daga wurin malamin sa mai suna Saul ko wannan malamin mai suna Saul shi ma zai yi yana da daliban shi ko ba haka bane yana da daliban shi a yanzu da yawan mu ba makarantun Islamiyya muka yi ba da yawan mu ba mun je jami'o'i ba jami'a universities ba shikenan malamin da ke karantar da kai a jami'a kai kaɗai ya karantar nan jami'an kaɗai ya karantar kai da kake zuwa nan wurin kake karatu kai kaɗai ne ɗalibi a nan makarantar banda nan wurin banda wani wuri zai ke karantarwa to kenan daga nan wurin daga saurin nan za a iya samun wani sinadin kuma ya ƙara zuwa ya wuce sai sinadin ya zama tuwa ingantacce an gano yadda abin yake ko amma dai tunda in dai ya biyo ta kan wannan mutumin da ake kira sa suna Abdullahi bin Dawud al-Waqidi za shi hadisin yana da rauni domin malami ɗaya ne ya ruwaito a wurin ya ruwaito hadisin shi shine Imam Muslim ba san me yasa sauran malaman suka ki ruwaito hadisin shi ana gano yadda abin yake Allah ya fi mana shi ma ya samu karatun sa ne daga wurin Khalid bin Bi'dan shi ma ya samu daga wurin malamin mai suna Rabi'at al-Zurashi Rabi'at al-Zurashi ban taba karo da shi ba aka ce an samu saɓani a kansa shin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai gani ba wasu na cewa ya ga manzon Allah wasu ce bai ga manzon Allah ba in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya zama sahabi an gano yadda karatun yake yanzu in dai har ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya ya zama sahabi in bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama tabi shikenan mala ya gane an gano inda abin yako sai ta ka samu sabani kaga ana kai ba rubuta mata an Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ma ya samu daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yataharra sawm al-ithnain wal khamis manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kirdadan yana dakon yana sa ido bari mu yi hausan da kowa zai fi ganewa yana sa ido sosai akan wata rana ne ranar litinin da kuma alhamis domin mene azumin wannan ranakun da yake yi shine ya taharrar somul isnaini wal khamis yana kirdado yana sa ido yana kiyaye wayannan ranakun alhamis da litinin saboda mene yana azumin wayannan ranakun a wani hadisin ai an tambaye shi me yasa yake ga hadisin na gasa balle shi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito mana wannan hadisin hadisin na gaba yana farawa da kaman haka da na so mu tsaya a nan wurin amma za mu ci gaba tun daga hadisin ya zo imamu tirmidhi yake cewa حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تورد الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وانا صائم رواه الترمذي حديثنا yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna Muhammad bin Yahya shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya koyi wannan karatun ne wurin malamin sa mai suna Abu Asim shi Abu Asim ya koyi wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Muhammad bin Rifa'a Muhammad bin Rifa'a ba mu taba ba mu taba karo da shi ba Muhammad bin Rifa'a al-Qarazi Ibn Hibban yace wannan mutumin duk da baku san shi ba amintacce ne yana daga cikin tabakan malamai tabaka na ilimin hadisi tabaka ta bakwai yace manya manyan malamai sun yi karatu a wurin shi shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Suhail bin Abi Salih Suhail bin Abi Salih ya samu wannan karatun daga wurin mahaifinsa baban shi ya karantar da shi shi kuma baban shi tabi'i ne karam ka gani ko yawwa kaga wayanda suka san iyayensu malamai ne sai su ƙara buɗe ido su tsaya wurin iyayensu su yi karatu an gana wannan kayi ga wannan shi Suhail bin Abi Salih ya yi karatu ne wurin mahaifinsa mahaifinsa kuma ya ji karatun nan daga wurin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiran shi suna Abu Huraira Abu Huraira yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal khamis wal khamis ana bijirar da ayyuka na bawa ko na bayi ta kadiri kenan ana bijirar da ayyukan bayi dukkanin ranar litinin da kuma ranar alhamis da ranar alhamis fa uhibbu an yu'ra da amali wa ana sa'i ni kuma ina san a bijirar da ayyuka na gaban mahalicci na alhalin ina yin azumi kaga an tambaye manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me yasa kake yawaita yin azumin litinin da alhamis ya ce dalilin da ya sa nake yin azumin litinin da alhamis shine ranar litinin a wannan ranar aka haife ni saboda haka nake yin wannan azumin domin girmama wannan ranar ɗaya ranar alhamis kuma abin da ya sa nake yin azumi to ana bijirar da aiki na bawa ga mahalicinsa duka ayyukan da kai to a wannan ranar ake bijirar da shi a wannan lokacin da aka tambaye manzo Allah ya ce dalilin da ya sa kenan nake yin azumin ranar litinin da alhamis to a wannan ruwa idan ka kalla kuma manzon Allah ce waye da litinin din da alhamis din gaba daya Allah ya mai da su ranar da za a bijiro da ayyukan bayi gaban sa dukkanin abin da muke aikatawa ko na alheri ko wanda ba alheri ba ranar litinin za a kai gaban Allah ce wannan bawan nan naka mai suna bashar muhammad ga abin da ya aikata Allah ya duba aikinka ai akwai kunya ko a cikin aikin kuma akwai saban Allah ko ba gaske mu tsaya mu kalla fa sosai ko sannan fa ranan alhamis kuma aikin da ka ƙara aikatawa kenan talata laraba za a ƙara bijirar da shi gaban Allah ranar alhamis an bijirar to juma'a sati lahadi kwana uku ayyukan nan da ka ƙara yi za a ƙara bijirar da su gaban Allah tare da Allah yana kallon ka da abin da kake aikatawa ashe babu kunya a ce Allah ya ganka ga kanan da laifi ma kama ka bayan shi ya halicce ka ya baka lafiya ya baka kuɗi ya baka zaman lafiya kuma yanzu ne kalla wannan dan karaman halittar da Allah subhanahu wataala ya wurgo ta duniya corona virus duk da mutane na ganin artificial virus ne kirkirin shi aka yi ko ma dai ma menene ka kalla virus ne kwayan halitta ce ba ba a ganinta da ido ai wannan cutar da kake gani din nan coronavirus din nan ba a ganin da ido ba ba a gani sai ka ta dogon hange-hange malam ibrahim su suka san abin ai ta hangawa ai ta haka haka malam sannan ka zo ka ganta wannan dan kwayan abin wanda ka san abin nan wanda in iska in ka bude labulan ka zaka wani abu na jujjuyawa cikin iska ko atom ka atom ko ba ka ba girman ka kaman girman atom ne dan karamin abu ne ba to shine ba wai idan dan adam aka samu kuskure malam ya shaƙe shi ya shiga ta hanci matsala ya zo ko ya shiga ta baki sai ya tsaya a nan ɗan mutum zai tsaya a wurin na wasu lokuta daga nan in ya sauka ƙasa to shi kenan sai mutuwa ɗan ƙaramin abu ne ba bai kai girman wani kumba don Allah da sa maka ɗan buɗe labulan gaga za ga abun yana ɗan kaman shi ne ba ɗan ƙarami ne abu a rana ɗaya ya kashe mutane 63 a faransa 63 na manta wani gari ne na gana su a rana ɗaya ya kashe mutane 308 yau ɗin nan masu nai sharing ɗin shi a page ina na facebook a rana ɗaya cikin awa 24 ba a awa 24 ya kashe mutane 308 wayannan garuruwan fa garuruwa ne da suke ji da technology kayan aiki da ka sani na lafiya to suna da shi to amma kaga yadda yake shiga yake kashe mutane to ashe wannan Allah da ya halicce ka yanzu mu gashi zaman lafiya lafiya ga mu a masallaci to yanzu ba su an hana irin wannan zaman an hana duk wurin da mutane za su taru su kai hamsin to ya zama haramu sallan juma'a an hana salloli biyar asuba azhar la'asar magriba isha'i an hana kowa ya salla a gidan shi kun san me yasa saboda hadarin da cutar take da shi Allah ya kare mu da me ita zai shigo nan yanzu din nan da muke nan wurin to duka mutanen da ke nan wurin za su iya kama kana da saurin yaduwa kamar yadda audiga ke kona kamar yadda wuta ke kona audiga me ita kwara ɗaya yana shigowa nan wannan to matsala ya zo mu nan gaba ɗaya jami'an tsaro za zo su kukulle mu yanzu nan sai a fara kakkama mu ana sa mana wani rigan leda ashe Allah nan da ya halicce ka bai kamata markashin kunyan shi ba mu daina saba masa kalla girman Allah ne ɗan ƙaramin abu wanda ma baka isa gan shi ba ga shi can ya shiga iran ya yi kisa ya je amerika ya kashe mutane shi wannan cutar corona ya yi haka dama daga can china ya fito ya yi haka ya shiga india ya kashe mutane ya yi haka malam ko ba ka ba ya yi haka ya zo tunisia ya kashe mutane ya yi haka ko yanzu ana magana akan ya fara shigowa Afirka tunda yanzu gashi ya zo Egypt Egypt kuma idan ka tsaya kallon za ga suna yankin Afirka ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana mutane ba san hadarin wannan abu ɗan karamin abu amma ya addaba duniya sai mutuwa ake yi saboda haka kai a matsayinka na musulmi ana bukatanka da kai tata tsantsan da rayuwanka abin farko ka ji tsoron ubangijinka wannan allan yana kyala mutane ne suna yin abin da suka ga dama in ya ga dama yanzu sai kenan wannan abin da shi zai ta kashe mutane ba wani wanda ya kuma ya ja da allah ko to kenan kai a matsayinka na musulmi tsoronka da allah ya fi tsoronka da coronavirus sosai amma yanzu za ga mutane da yawa yadda ake tsoron coronavirus din ba tsoron Allah aka san haka ake so ai ka rika jin tsoron Allah fiye da yadda kake tsoron coronavirus din domin baka sani ba ina ne zaka yi tsantanta to ashe idan ka ji tsoron ubangijin da ke da coronavirus din shi kuma ubangijin zai iya kare ka ko ba haka ba ban sani ban an gano magana na in ka ji tsoron ubangijin da yake da coronavirus nan ka kiyaye dokokinsa shi kuma sai ya kiyaye ka sai ta tsallake ta kare mu da muke najeriya mai ta roƙon allah allah ya kare abu na biyu dukkanin abubuwan da za ka yi mu'amala da su to in ka gama mu'amala da su ka wawanke hannunka likitoci suna ba da shawara ka guji taɓa ababen da mutane da yawa suke tabawa ka guda ko ba gaskiya ba ka guda ba an ce akwai a Najeriya bane amma me ake kiran shi rigakafi ya fi magani turawa kuna cewa prevention is better than takatsantsan in ka san wannan abun wannan zai taba wannan zai taba wannan ya kama wannan ya kama aka ce wannan abun da kowa yake ta tabawa kai ka ɗan yi taka tsantsan kan tabbas duk lokacin da za ka yi shawa ko za ka yi hamma to ana buƙatar kai yanda musulunci ya koya maka ko ba musulunci ya ce in za ka yi shawa da maka haka ba ko to su ma turawan yanzu haka suka ce dole za a yi yanda musulunci ya ce dole kuma in za ka yi hamma ha to kaga waje bakin domin baka sani ba a wannan iskar ko akwai wannan kwayan halittar ya zo ya shiga maka dama mun faɗa ko ko dai ya shiga ta hanci ya tsaya a nan daga baya ya wuce ya zo ya faɗa ya zo nan makogar ko ko ya shiga ta bakin shi yasa ga kasashen turawan suna sa wani abu kamar takunkumi haka magana ma ba za a yi ba ko magana ma ba za a yi ta haka a cire abin ba sai dai da abin ne za a yi magana saboda mai to kai dama musulmi an ce maka in za ka yi hamma dama kai mene ka sa hannu a bakin gago ba mun faɗa ba yaya ko dai kai haka ko kai haka ko in hannun hagu ne sai ka sa bayan nan ba mun yi wannan karatukan ba ku tuno abubuwan da muke faɗa to yanzu kun gan su sannan duk wurin da za a taro da yawa mutane da yawa kai an ce ka ɗan jajja baya ka ɗan ka har a gawa gucewan wannan abin na ga dan wani na ta dariya ai ba an ce ya zo ba amma rigakafi ya fi magani shi yasa gwamnatin tarayya tana tsoron abin ita ba yasa ta ce dukkanin wasu makarantu yanzu a kulle su jami'o'i duka an kulle ta ga dan wata na gan dan jami'a ne an kulle yanzu daga yau litinin daga yau aha juma'a ranar litinin babu makarantar boko primary secondary poli ne ina ne duka an kulle saboda mene a samu kariya ko a iya controlling din abu me nake kokarin faɗa yanzu cewa kai iyakan kokarinka ka ji tsoron Allah sai Allah ya kare ka shawarwari da likitoci suka bayar to mi kokari mi aiki da su ga mu ja ba komai a'a a yi ƙoƙari a ɗan yi aiki da shi daidai gwargwado sai Allah ya kare ku an gana wannan ko Allah ya kare ai kwanakin baya mun yi wani karatu cewa ka lura in kana yin mura a gidanka za ga matanka ta dauka yaranka ya dauka ba mun yi ba an nace kun san me yasa saboda ka tace majina ka taba wani wuri ita kuma kin kaddara ita ma ta taba ta sa abu a bakinta shikenan sai a dauka yaro ɗaya a yaranka in yana mura sai kaga wanda garshin su ya kama sosai so ai saboda sun taba hannun sun taba majinan sun kama kofin ruwa sun dilmiya maka a randa malam shikenan irin wayannan abubuwan ne ai mun riga mun yi karatu akan kaga ba mu san wannan abin ma zai zo ba shine ake so musulman mu ne kokari ne addinin mu ne fa yazo da wayannan tsare-tsare cewa in musiba ta faru a wani wuri kai kaka je wannan garin in kana ci kuma kaka gudu domin fitowanka zai yi kuma ta makale a riganka ka zo ka tsara samun wani wurin Allah ya fi to wannan cutar fa an ce a jikin kuɗi kana iya tsayawa ka ga yadda mutanen mu ke neman kuɗi kaman ba gobe ya ga tsawa Allah mun tuba Allah ka yafe mana kuma yana gana abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin karatunmu na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi liman maula wa liman nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa to zan fara da dan gidan malam bismillah dukkanin wani abin alheri da za a ba wannan yaran za a ba iyayen shi dukkanin wani abin alheri da za a ba wannan yaran za a ba iyayensa me yasa na ce haka za ka ce ai ɗarika ka za ka za ka za ko sai mu ce maka menene ɗarika istighfari ne salatin annabi la ilaha illallah abinda ɗarika ta kunsa kenan duk wani abu wanda ba wannan ba to ba ɗarika ba ne ɗarika shine istighfari da safe za ka zauna ka istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari da yamma za ka ƙara yin istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari sai waziba a waziba za ka yi istighfari talatin za ka yi salatul fati guda nawa hamsin za ka yi la ilaha illallah ɗari salatin annabi da sigan jauharatul kamani guda goma sha biyu sai ya zikirin juma'a da ake yi kowace juma'a a taruwa rika cewa la ilaha illallah kowane ɗaya daga cikin akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi magana akai misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana kan istighfari istighfari kuma ya zo a cikin alqur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa istighfari kwara daya yana kankara dukkanin zulubin bawa idan kai istighfari kwara daya Allah ya karba dukkanin zunubanka Allah ya rusa an rusa in ka ƙara yin wani istighfari za a mai maka za a mai da shi lada ne manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallama ya ce ni din nan ina yin istighfari so 70 a rana wani ruwan yace ina yin istighfari so 100 a rana aha la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace babu mafificin abu da annabawan da suka faɗa da ni kaina da ya kai kamar la ilaha illallah an gane wannan ko la ilaha illallah kwara daya tana cika ma'auni na auna da ne keli da za a yi ranar lahira la ilaha illallah kwara daya la ilaha illallah subhanallahi tamla'ul mizan walhamdulillahi tamla'ul mizan la ilaha illallah da daya suna cika ma'auni akwai hadisai da dama wanda ba su muke so mu kawo ba yanzu ko hadisin wannan bawan Allah da za a zo da shi ranar lahira banda zunubi ba abin da yake da shi a zo za a kai shi gidan wuta ya sadakar Allah subhanahu wataala ya ce a dawo da shi kana da wata ajiya a wurina ce menene sai a ɗauko wani abu sai a ce wannan sai a buɗe sai ga la ilaha illallah insha Allah ya ce a ɗaura ta akan wannan zunuban a ɗayan kafin kafin wani abu ne kamar haka scale abu ma'auni dai haka ban san yadda zan sa scale muke cewa da hausa mana ɗaya nan ɗaya nan nan zunuban sun riga sun yi haka da an daura la ilaha illallah ko sai rinja dukkanin zunuban Allah ya shaka shi cikin zunubi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama girman shi da darajar shi da farlan shi ya ishe ka a ce Allah ne da kansa ma yake ma annabin salati so menene dalilin da yasa nace wannan yaron da abin da ya samu lada za a ba iyayen shi shine fakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salat dukkanin abin da bawa yake aikatawa yana mutuwa aikin sa sun tsaya sai wayannan abubuwan guda uku sadaka jariya ilmun yantafa'u bihi awalan salih sannan aya ta gaba na alqur'ani fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a bawa ba za a taba sakan ya masa da wani abu sai abin da ya aikata malamai suka ce yaron ka yana daga cikin abin da ka aikata ko ba kai kai ta bin dare ba malam bai gane ba ah to ba mata children ne wannan children you see amma sun manya sun san abin da nake nufi ko ba aikin gaba ne na'am aikinka ne saboda ka duk abin da yaranka ya aikata na alheri Allah zai baka lada adalci na Allah abin da yaron nan ya aikata na zunubi ba za a daura maka ba ba za a daura maka ba yana daga cikin wani hadisi da na karanta zai kai shi tun tuta wani sabon haka cewa idan mutum mahaifinsa ya rasu duk ranar alhamis za a kawo ma wannan baban ayyukan da kake aikatawa kai kai ni yanzu mahaifina ya rasu bari na misali da kai na kada wani ya jawo shi ni da nake magana yanzu mahaifina ya rasu duk ranar alhamis ta duniya za a kai ma mahaifina ayyukan da nake aikatawa yanzu a duniya a cikin kabarin mahaifina mahaifina ya gansu gangan ni na karanta hadisi za a nuna masa abinda ka aikata na alheri mahaifinka ya shi maka albarka yana kabarin wanda kai na kuskure sai ya ce wa mala'ika wannan abin da ya aikata na zunubin nan ba ni na sashi ba ni na sashi sauraka ya fita domin mene ƙa'idan nan ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa duk wanda ya koyar da wani mugun aiki to za a yi ta rubuta masa zunubin wannan mugun aikin da wanda kuma ya kwaifaya aikin nan da yake yi shi yasa malamai suka ce duk lokacin da aka yi kisan kai sai an rubuta wa mutum na farko da ya fara koyar da kisan kai zunubi to haka nan uba yake in ka ki tsayawa ka koya ma yaranka tarbiyya ka ce ka koya mai shedanci kaga wannan kai ne ka koya masa saboda haka duk lokacin da ya aikata wannan aikin zunubin kana kabari za ka kai maka commission hadarin aboki na wasu in sun ga muna yin abu sai su ɗauka ko muna jin tsoro ne ko ba mu waye ba ne a'a ba wayewa ba ne ba mu yi ba kwararo kwararo lungu lungu ai mun san wuraren da ake zuwa a hole ko ba ka bane kwararo kwararo lungu lungu duk mun san wurin sai a je can trafko a je can ina ne duk mun san wurin amma mun ki zuwa ne saboda me za mu je mu tarar a lahira ba mu sani ba gwamman mu dage mu zama mutanen kwarai mu zama mutanen kirki shi ne Allah ya fi mana saboda ka da abin da wannan za a ba wannan yaran za a ba iyayensa sai dai kuma kasan fifikon ba zai zama ɗaya ba ko fifikon ba zai zama ɗaya ba bana ƙara maka wani hadisi da za ka ƙara gano magana na sosai idan za a ce ka haifi yaro wani hadisi ne ingantacce ka haifi yaro ka ɗauki yaron nan ka sa shi ya haddace alkur'ani ko kai da kanka koya masa ko kai da kanka ka kai shi wata makaranta ya haddace alkur'ani ko ko shi da kanshi ne yaron yanzu ya je ya haddato alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk yaron da ya haddace alkur'ani to baban shi ranar lahira za a zo da shi a zaunar da baban a wata kujera na zinari a dauko wannan crown hulan sarki din nan a daura ma baban saboda menene saboda yaranka baba ya haddace alkur'ani a gaban duniya ba to ballantana kuma dariƙan da shehu ibrahim niyaz radiyallahu ta'ala anhu yake cewa nasihatun minni ila ikwani faltamsiku dariqat tijani dariqatu mahdi fadlin kalla ba dariqatu mahdi fadlin dariqa ce ta tsantsan falala falala ko ba shi bane ɗaya daga cikin magabatan mu wannan ne yake cewa ba wai kai ba zuri'anka da kai zuri'an kai daga karɓar ɗariƙa zuri'anka mutane saba'in za su ci alfarman wannan ɗariƙa ka gani ko saboda haka kaga sai ku suka yin shiri da mutane ko ba haka ba kare a zo lahira an ba shi daman mutane saba'in da ya kalle ka yi ce ai a duniya ma tsine mun kake yi ba za ka shiga ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana duka dai wannan falala ne ba zai fita daga cikin abin da Allah ba zai iya an gane wannan ko Allah subhanahu wataala fallansa ta wuce wannan na san abin da mai sauraro da ce to ina hadisi kawai daga a falala ne na Allah falala ne da kuma kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala Allah ya fi mana Allah ya fi wani sai suna ganin sun kare kenan to malam akwai addu'o'i da yawa da ake a musulunci saboda Allah subhanahu wata'ala ya kare ya kare mutum mai hisul muslim ya kawo wasu daga cikinsu amma na san mutane da yawa ma wasu ma ba su ma littafin hisul muslim din ko ba gaskiya ba to amma akwai ta ya kamata na faɗa wannan kuwa sana tsada ne ba wannan addu'a cewa Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa duk wanda ya lazamci laqad ja'akum in zai fita gidansa kafa ɗaya ko kafa bakwai babu abin da zai same shi har ya ji ya dawo Allah zai kare shi sosai cewa Ahmad Tijjani ya faɗa wannan tsarin tana da yawa ne yasa na yi dogon nazari ya tukunna ma zan faɗa muku ko da ƙarshe akun din wannan din ne dai da ka sani ita ce cewa mutujani yake da lakalinta da sirrinta cewa ko dai ka karanta ta kafa ɗaya ko ka karanta kafa bakwai babu abin da zai same ka ai a wurin shi aka samu wannan lakanin cewa in za ka yi tafiya ka ɗaura hannunka a kan kanka ko haka sai ka karanta da ƙarja akum zuwa ƙarshen aya zuwa ƙarshen suran kenan da ƙarja akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hadi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sai ka shafa fiskanka haka ka wuce cewa mutujan yake babu wani dan fashi a duniya da yake tsare ka duk wani kaidi da makirci na hanya da abin da ake tsoro a hanya Allah zai kare ka shi yasa kaga iyayenmu Allah ya saka musu da alheri duk bayan sallah sai a sha karanta ayatul kursi da karshaku ai ba haka kawai muke yi ba fa ba haka kawai bane wallahi ko ayatul kursi aka ce in ka karanta kafa daya Allah zai kare ka daga cutarwar aljani ko ba haka bane wannan sirrin na ayatul qudsi ai tun manzon Allah na nan ko aka faɗe shi ko wa yake da suna shedan yazo yake faɗan wannan cewa duk wanda ya karanta ayatul qudsi to Allah subhanahu wataala zai kare shi shedan ba zai ci nasara akan shi ka kwanta ka yi baccin ka lahiya lau shedan ba zai shigo gidanka ba ba shi bane ne iyayen mu suke yi ko ba haka ba ayatul qudsi ina ladan ayatul qudsi ka ba da kul wallahu ka ba uku a banza muke ya ga maka ba banza ba ne to wasu abubuwan mutanen mu sai su ta abin nan karatu ne ake yi in kai karatu za ga abubuwa daban-daban wallahi za ga abubuwa daban-daban wasu abubuwan kawai rashin karatu ne yasa ake ta rigima a kansu amma abubuwan ga su nan falaki da nasi ko falaki da nasi da sirru da sirrinsu cewa Allah zai kare ka dukkanin abin da wani zai koye a daki yana kokulla maka shi ne ai amma ka ce ma wani ya rika karantawa don Allah ya kare sai ina aya ina hadisi in kai sai kaga aya ko hadisi ka kai Allah ya fi mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana yi ba yana daga cikin azkar auradansa da yake yi duk da hitul muslim in ka je ka duba ba duk za ka ga su din ne dai da ake yi su din ne sai malaman mu suka mayar da su lawazim cewa to duk bayan sallah a rika yi dan Allah ma ya ƙara kare ka mahantar kuma mutanen mu ca saboda an gabata magana bid'a ne kaza kaza kaza mu ba za mu shi Allah mun tuba Allah ka yafe mana sai mu tambaya ne mene tambayan sauri da Allah saboda lokaci ya riga yayi akwai mutane kuma da wurare masu nisa suke musulman mutane ita ce tambaya ta mace ce gaskiya an yi tsinuwa kan mutum ya riga kallon al'auran mutane an yi tsinuwa a kai sau da aka muna kiran ‘yan uwanmu duka a ji tsoron Allah a kare a kiyaye Allah ya fi mana babban abin da za mu yi faɗa ke sau lokaci ya riga ya ja to a gurguje tambayan ka ya kamata mu buda ta amma saboda usurori ga kuma lokaci tara takwas da wani ashirin kenan yanzu muke kai akan kaso annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa fiye da komai a rayuwanka kaga zaka iya sadaukar da ranka sun kan kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ka haddace cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in cewa imanin ɗayan ku ba zai taba zama cikakke ba har sai ya so ni fiye da yadda yake son kowa har ran shi to daga sayyidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka cire ta a cikin addinin musulunci addinin wannan mutumin da aka cire sayyidin annabi ya rushe sosai shi ne a takaice kenan kawai saboda usurorin mutane Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإن شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راج عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين